أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة ‘yan wa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddara wasa ya ba mu ikon sauke wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu ta'ala ya karba mana kuma Allah subhanahu ta'ala ya ba mu cikakken ladan da ake samu a ciki da mu da yara baka baki daya a yau muna safiyar lahadi 25 ga watan da sani ko da akhar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana 1445 wanda ya daidai da bakwai ga watan daya na shekara 2024 miladiya ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka ta sahilul aqidatul islamiyya littafi da yake bayani akan aƙida ko tauhidi kaɗai ta ubangiji maɗaukin sarki mun kwana a babin alhamis alwala walbara mana alwala walbara mai ake cewa alwala mai ake cewa albara mun karanta wantan sati shafi na 23 shafi wannan na 23 kuma wannan shine darasi na 15 a wannan littafi kenan na 24 zamu tashi zamu tashi shafi na 24 al-mabhath thani mazahir al-wala al-wajib wal wala al-muharram mabahasi na biyu shine alamomi da suke nuna alwala ta wajibi da kuma alwala ta haramu mana akwai alwala wadda take halal wajibi ne musulmi ya yi ta akwai kuma wanda idan mutum ya yayi haram malaka cewa mazahir alwala alwajib almuhabbatu lilmuslim lilmuslim wa nasratuhu wa musa'adatuhu wa ta'allamu lima yusibuhu min almasa'ib was-sururu bima fihi khairul lahu ba gwanne ba ya ce yana daga cikin alamomi shine mazahir da suke nuna na alwala wadda yake wajibi tilas ne ba shawara ce ba na a'a shari'ar Allah ce ta dorawa da inda musulmi yake mumini shine almuhabbatul muslim wajibi ne musulmi ya so dan uwansa musulmi shafi na 24 sama farko almuhabbatul muslim wajibi ne musulmi ya so dan uwansa musulmi duk lokacin da kana musulmi kashi kuma ka san dan uwanka musulmi to akwai matsala nan kuma ba shawara bace ba umarni ne na shari'a wajibi ne tilas ne wa nusratuhu wajibi ne kuma musulmi ya taimaki dan uwansa musulmi ba sai ya nemi shawara ka ba duk abin da ya kama na taimako na alheri to wajibi ne ka taimaka masa mana shi ne duk abin da ya kama na nasara to wajibi ne kama masa haka wa musa'adatu kuma wajibi ne bangaren taimako bangaren nasarati da kuma bangaren taimakon shi wata'allamu lima yusibu bihi yusibuhu min almasa'ib wajibi ne kuma musulmi ya ji raɗaɗin abin da ya samu ɗan uwansa na masifa in har wani abu zai samu ɗan uwanka musulmi ko ɗan uwanka musulmi kuma ka ji kana jin daɗi masifa ta same shi wani bala'i ya same kana jin daɗi to akwai matsala kana da matsala da wannan shari'a yana da cikin abubuwa na wajibi akan musulmi da musulmi ɗan uwansa wanda musulunci ya ɗora wasururu bi ma fi khairin lahu wajibi ne kuma musulmi ya yi farin ciki da abin da ya samu dan uwansa na alheri in ka alheri ya samu dan uwanka kuma baka so ko alheri ya samu musulmai kana bakin ciki to kana da matsala a gun Allah subhanahu wataala gobe kiyama matukar baka gyara ba anan duk ba ya shafi ba anan wai al'amarin a kai da kai ne wani ni da kai ne wani zai ma a'a in har ka ce wa Allah da waɗannan matsaloli to za ka ba da amsa domin yana da cikin ƙa'idoji wajibi da aka ɗora a kowane musulmi wai harum alal muslim muwalatul a'ada illahi min sa'irin ɗawa'if kuffar haka kuma haramun ne akan kowane musulmi muwalatul a'ada illah ka ji kana son maƙiyan Allah subhanahu wa ta'ala haranta barantana ma ka ji wai ka fi son su ma akan musulmi haramun ne musulmi ya so makiyin Allah min sa'ir dawa'ibul kuffar in ma ba gane ba sai a ƙara fassara maka ce daga sauran ƙungiyoyi na kafirai duk inda suke duk wanda aka ce wannan ba musulmi ne ba to makiyin addinin Allah ne wajibi ne ka kyamaci duk wani kafiri wa muwalatuhum tanqasimu ila qismayn ra'isayn to wannan san makiya Allah ko biyayya ga makiya Allah malace ta kasu kashi biyu tanqasimu ila qismayn ra'isayn ra'isiyayn ma'ana ta kasu kashi biyu masu muhimmanci awwaluhuma na farko al-muwalatul kufriyya akwai jibintar al'amuran kafirai wanda kwata-kwata ma yake kafirta in mutum ya yi su ma toka kafirta kana musulmi idan kai waɗannan abin toka kafirta mana shi da wadda muwalatul kufuriya ce jibintar al'amura ko son kafirai wa minha an yi ƙima bibiladil kuffaru ma'arrida bidinihim na farko daga cikin wannan mualat wadda take kafirci ne shine na farko mutum ya zamna a ƙasar kafirai ma'arida bi dinihim kuma yana zaune da su kuma ya yarda da addininsu a ai ba su da problem a ka ai ɗan uwa ne a ai duka za ne ka yarda ka nace da su to ka sani matukar ka mutu a wannan hali ka mutu kafiri duk wanda ya zamna a ƙasar kafirai kuma ya yarda da addinin kafirai ba wai yana yi ba amma ya yarda abin da suke ai ba su da problem yan uwanmu ne kai ai ma sun fi musulmi alkawali sun fi kaza sun kaza to ka sani ka zama nasu wa minha at-tajnisu bi jinsiyyati dawlatul kafira tuharibul muslimina multaziman bi biharbiha lilmuslimi na biyu muwalat wadda take kafirci ne matukar mutum ya mutu a wannan yau ya mutu kafiri amma shi bai sani ba ko kuma ya jahalci abu shine at-tajnisu bi jinsiyati dawlatil kafira shine mutum ya dauki jinsiya ta kasar kafirai ma'ana me jinsiya nationality ya dauki nationality in kasar kafirai dawlatul kafira daula wacce kafira to haribul musulmi na kuma bayan ma tana kafircin kuma tana yakin musulmai multaziman bi harbi hali musulmi kuma ta lazubta wannan kafiri hakika har abu da ita ta tsani wannan musulman yanzu mu ɗauki ƙasar isra'ila duk musulmin da ya ɗauki jinsiyarsu kuma ya zamna a tare da su to matukar ya mutu a wannan hali kai je ko ina sallarsu da azuminsu ba za su amfani a gare shi ba don musulunci yana da wasu ƙa'idoji wani dole ne ka yi ka zanta ba shawara ne wa umarni ne wa min ha'an daga ciki kuma na uku a tashabuhu mutulakan bil kuffar mutum ya yi kamantacce ne ga baki ɗaya da kafirai komin shi al'amarinsa na kafirai ne amma sunan shi musulmi ne har yana sallah yana azumi to amma kuma kominsa na kafirai ne ya kamanta kai ma baka iya gane shi ya shiga cikinsu ma kawai sai in an fito yana sallah ka ce to ashe wani kai musulmi ne ko in ka gan shi a masallaci to saboda haka shi ma wannan matukar mutum ya mutu a kai to wa iyazubillah yana daga cikin nau'i na kafirci wa minha ad-da'watu ila wahdatil adyan aw taqarrubu bainahuma wa iyazubillah nana daga ciki ad-da'watu ila wahdatil adyan da'awa kira zuwa ga a haɗe addinai to ai duka yin wani juya ne yau ai duka ai da kirista da kafiri da yahudu da waye ai allah ɗaya ake bauta ma yau a haɗe kau masu aƙida a haɗe wuri ɗaya wuhi da tiladiyana har ma a yi wuri guda ga coci ga gurin bautar yahudu ga masallaci yana daga cikin aƙida da duniya ta ci so a tafi a kai yadda ake a kawo aƙidar 'yan maɗugo da luwaɗi wuhi da tiladiyana haɗe addinai a ‘yan wane muke yomine ne shi ma kirista bautar Allah ke ai yahudu ma bautar Allah kowa ya ce Allah to a haɗe ga gurin bautar waye da sauransu to duk wanda ya tafi da wani aƙida duk wanda aka ribata aka wani aƙida wallahi in ka mutu da ita ka mutu kafiri au ta qarrubu bainuma a'a ko a kusanci juna a ajiye a kusanci juna duk yana da cin makaman yaƙi na kafirai suke ribatar musulmai ومنها إعانتهم على المسلمين محبة لهم ورغبة في انتصارهم على المسلمين هاي زينا daga cikin muwalat ta kafirci matukar mutun ya mutu bai gyara ba bai tuba zuwa ga Allah ba ya tafi a wannan fahimta a wannan aqida ai shi haka yake ai addini ne modere ai shi rasta ne ai ba ruwan shi da wannan tsananin addini a wancan integrist ne terrorist ne su suna su ne 'yan sassauci a jini su suka san ta duniya ya za ci gaba ya za a yi a cewa ba za a yi mu'amala da kafirai ba ko za a yi wane ne da sauransu ba wani ɗan addini shi ne i'anatihim alal musulmina kaga musulmi ya taimaka ma kafirai akan 'yan uwansa musulmai mahabbatan wajen ƙaunarsu nuna ƙauna da sonsu lahum wa ragabatar fi kuma yana kama musu yana kwaɗayin wannan makiyan Allah nan kafiran nan tura nan su yi nasara ma akan abin da suke musulmi akan abin da suke so akan musulunci alal musulmi na kan musulmai to duk wanda ka ji yana da wannan akira tsakanin shi da Allah haka ke an ƙare matukar bai tuwo ba sai Allah shirya da mu to wannan shine bangare na farko to duk wanda ya kasance yana da wannan manufa yana da wannan aƙida haka yake a zuciyarka to wallahi sauri dan uwa ka warware ta in wani ma naka yake ka bayyana mishi da ita matukar ya mutu da wannan aƙida da wannan fa'i wannan manufa to manufa ce ta kafirci sallar mutum da azuminsa ba za su amfane sa ba domin sallah da waɗannan abuwa suna amfani matukar sai aƙida ta daidaita matukar aƙida ba ta daidaita ba duk yadda kai ko ka kai karka mata salati aikin banza ne shi ya sanya ku diba farkon da'awa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai tura sahabbai wurare daban-daban yace fal yakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadat an la ilaha illallah duk aje wannan abu yace farkon abin da zaka fara kiran shi ne kalmar tauhidi aqida tukwa saboda haka masu cewa ai wannan zafin addini zafin da'awa an an je wajen da za a kira mutane zuwa da addini ka a tabo wajen tauhidi ka a yi kaza ne kawai a tabo sallah da azumi aikin banza na arusa ne baya ba zane ne kamar mutum ya dinka riga ne ya tare gaban bayan kuma tumbur shine duk sallar da zakai da azumi in dai babu tauhidi aikin banza ne Allah ne faɗa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce za mu gabatar da aikin da mutum yake tinkaho a shi a nan duniya musulmi ne mai ake cewa ba dan tsanani ba a shi modere ne kaza kaza ina sallah ina azumi ana zuwa masallaci ana wane ne da sauransu Allah ce a za a daga ranar lahira sa mala'iku su daga ce wannan ita ce sallar taka azumin naka wane ne da ke addinin da kake Allah ya bashi annan haban sai mu sheke shi kamar kura Allah ba su je kada kayanka tushen karbar aiki da lada in dai kana son sallar ta karku ko mun karanta sa to tauhidi ya zamna in babu tauhidi aikin banza ne at tauhidi awwalan mahimmanci sai ƙara nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 13 yana kira akan tauhidi duka addinin Allah an saukar da shi a shekara 23 ne duka gabaki daya 13 a Makka 20 a Madina eh 13 a Makka 10 a Madina barakallahu fiku 13 nan gabaki daya akan tauhidi ne tun shekara goma aka yi a kan tauhidi uku na ƙarshe su ne aka sa sallah da ita sai bayan an dawo an yi hijira shekara goma tukun duk wani abu da ka gani na musulunci a shekara goma nan ne aka zo da shi amma kawai duk zamanin da aka shekara goma sha uku tauhidi ne tauhidi kawai shi sun ya zaga surorin makiya zaka dauki tafsirin surorin makiya zaga dukkan baki da suna bayani akan aqida duk wata sura aka ce wannan makiya ce zaka akan aqida ne aka buga misalin annabi Ibrahim annabi Nuhu sauran annaba aka kaza ne duk akan aqida ne to kadiba aqida kadai ta kwashi rabin wahayi kuma yake he zama ka aikin banza duk shekara kuma sha ta zama aikin banza ashe in ta zamna ne tukun sauran sallah take da amfani sai aqida ta zamna azumi yake da amfani sai aqida ya zamna zumunci wane ne ko mutu za ka samu lada to saboda haka wannan ita ce ka'ida akwai principle fundamento to waɗannan su ne ka'ida he tukun waɗannan abubuwa kaji ka haka tukun sauran abubuwan naka za su amfana wasani ismai muwalatul kuffar yace bangare na biyu daga cikin nuna kamuna da jibinta al'amuran kafirai almuwalatu muhrima gaira kufriya to su kuma waɗannan muwalat ne almuharramatu gaira kufriya haramun ne mutum ya aikata amma kuma su kuma ba su fidda shi daga musulunci wancan abubuwan da muka zano kwata-kwata idan ka tafi da su ne sun hudda ka daga musulunci to yanzu bangare na biyu haramun ne mutum ya aikata amma ba su hudda mutum daga musulunci ba wa min mazahiriha ce yana daga cikin alamominta mahabbatuhum son su wal istidani da'imin fi biladihim da kuma zama dawwamamme a ƙasar su wasafar ilaiha ligayar hajati da bulaguro zuwa ƙasar su ba tare da wata bukata ba kawai kai kafin jin daɗin rayuwar can ne wa musharakatun fi ayadihim diniya da kuma musharaka collaboration da su a wajen pet insu fete insu pet insu musamman noel da kuma ƙarshen shekara 31 december yau kaga musulmi duk sun durmi a kai har zan ga musulmi ya yi yanka ma shi ma wai yana biki yana murna akan sabuwar shekara ko akan noel wallahi ba karamin hadari bane ba lalle mutum yayi ba a ce mishi ya kafirta amma kuma ka sani ka aikata babban zunubi yana daga cikin kaba'irai masu hallakarwa wattashabu bihim fi ma huwa khasun bihim da kuma kamanceceniya da su akan wata alamomi ko ɗabi'u ko halayya wanda musamman nasu ne kai ma ka ji kawai ka fi sha'awar wannan mimma ya tamayyazu bihil kuffar anil muslimina ma'ana na daga abubuwan da tsarin da yake bambanta musulmi da kafiri da ka gane irin wannan tsari to ka san kafiri ne to kuma kai kake banta da irin wannan tsari nasu kai ka fi san irin wannan ɗabi'a ko irin wannan halayya ko irin wannan shiga ko irin wannan kalamai ko maganganu ko aiki da sauransu da an game haka an san kafiri ne kuma kai wannan abun wannan dai fi ka kuma kake yi to yana daga cikin muwalatan haramun zunubi ka aikata babban zunubi amma baka fita daga musulunci ba wa tarkihim ya zaharuna sha'aira dinihim fi biladil muslimina da kuma kyale su ma wasu dinga nuna alamomin addininsu a cikin garurukan musulunci haramun ne yanzu kaga abin da kasar mu take yi na musamman in an ce noel ta zo har asa su a tele a basu gurare haramun ne kwata-kwata da amma mutane mukin mallaka ba a so a faɗa wai kai magangana kamar ka aikata zunubi to yau Allah ya ba mu dama za mu faɗa haramun ne kuma insha Allah muna fatan lokaci zai zo sai an fasa sa su insha Allah ko kana so ko baka so dama duk sun yaudari an bariki mu ne da wannan bokon ta shegantaka kawai da yarai ba wani ilimi ne aka karantar da mu ba wani abu kawai yare ne aka yamma da ka iya yare kawai shikenan ka zama intellectual amma baka iya aikin da zaka gina kasar ka ba ko sana'a da ka iya baka iya yin produce din ta yanda al'umma kasar ka za su yi amfana da kai ka fito an ce agronome ne amma baka da katuwar gona ko daya baka da makiyaya an ce injiniyar ne amma mi har yanzu allura ma ba mu kera ta kasanmu amma ɗasin ba kashe mana ya'ya da mata kullum tana harkwata mana da yaro ina ka je mata kake in mushe za a ɗauka maka mushen mata amma har yanzu mata shekara shekaru har yanzu ba mu kirkiro komi ba ga energy na mata ko ya wanda ɗan ƙasarmu ma ya samu ya yi wani imma amma har yanzu fa wata ƙasa take yi fi sabilillahi wa tarkihim yazharuna sha'ir dinihim fi biladil muslimina saboda haka a bar kafirai su dinga nuna alamomin su dinga bayyana su ma wasu abu ne kuma anan zalunci ne ma wallahi ya za a haɗu a ce ga mai kashi 99 da mai kashi ɗaya a ce mai kashi ɗaya a dinga haɗa su wadda inda wane yake wane yaje kuma abin wallahi ya zubila har ya shiga a cikin jikin musulmi har ma malamai akwai jahilan malamai wannan inda za a ajiye wai aka zo wai musulmi ya yi addu'a wa a ce an ne ya yi addu'a a ina a ƙasarsa haka suke mana da Allah ƙasarsa muna bi ko sai da raina hankali to sun hana da ma wa amma mu za a zo a zauna wa taron mu na mu na ƙasa wai musulmi liman yayi addu'a ko kuma a ce fada pretor yayi addu'a alhali mu a kashi 99 ne kashi ɗaya ne kashi ɗayan ma ba su bane ba don haka hada da ɗan bori da ɗan waye da sauransu kashe ɗan sa'an nan kuma a kashe ɗan ma kuma ka hudu su ma kuma zaka same su ba ɗan ƙasa ba ne ba mu kuma a hadduk da haka duk da kyamar tasu da minin a faransa in kaje mun kai musulmai sun kai kashi biyar in a amurka ne ma sai sun kai kashi biyar to amma duk da haka ba ba su wannan dama ba mu kuma a ƙasar mu kashe ɗaya a ce an ba su wannan dama kaga dare na mana hankali yana da cikin mulkin mallaka kawai sun ɗauke mu bayan su kawai kai dai ka ɗaure tsatso kana tatsama kai intellectual ne amma kawai sun ɗauke ka wawa kawai tunda bawansu ne sai abin da suke so kake wala ya kamata mu kama jikinmu addinin sak kada ka ji tsoron Allah la jirman na kumshan ana qaumin ala Allah ta'addil i'dilu huwa aqrabu littaqwa ka bayyana addininka ko ina kake kai alfahari da shi wannan shine musulmi na kwarai amma ba musulmi ya dinga tsoron bayyana da alin yau ka diba musulmai shugabanninmu amma mutum ba zai iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim zai fara diskur ba sai da Allah ka mana sabon canji prime minister hadda salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kara musu basira da daukaka wattihazul kafiru bidana ko kuma wai kaga lalacewa ta kai musulmi ya doki kafiri wa shine mai kawo mishi leƙen asiri shine dan CID insa shine mai faɗa masa ayi kaza to da Allah ta ina za a yi kirki ba gashi mun ga zahiri ba kon sai kasin ana kashe ai a kawai sai ka ji lokaci guda an kashe mana sojoji mutum 170 80 200 a kashe 200 sai a can ku 100 ne saboda shi ku su suka ba kuma imanin ka koma ga su makiya su zo su yi ta'addanci su kashe su yi gamma sai a ce ku kuma ku yi gabas ko kuma kuna nema a baku izina cewa ku jira nan da an awa guda lokacin sun yi nisa ko tafiyar ko rarrafe mutum yake yi awa guda na rarrafe kai kuma da fi sabila kai ka san ba za ka ci masa ba barantana mutum da abin hawaye ya yi awa guda sai bayan awa guda ce to an baku fi baya abada Allah Allah ƙara tuna musu asiri Allah ƙara fallasa su karya su kuma mu kuma Allah subhanahu wataala ya sanya mu tsaya akan addini na gaskiya don yaudarar kawunan mu ne muke wasakan ma'ahum ko kuma mutum ya nutsu a shi kenan shi ya nutsu tare da su kawai tunda yana da tunda yana da su yana da union european a hannu yana da bature yana da faransa shi kenan to kun gani ai gashi ga inda karshen waɗanda suka nutsu da su fa atahumullahu min haythu la yahtasibu wa qazafa fi qulubihim ru'ba insha Allah kuma yuhribuna biyutahum bi aidihim wa aidihim ita ma tana zuwa gaba fa atahum la min haythu la yahtasibu yanzu dai mun ga ta farko Allah ya zo musu inda ba su tsammani ka kama kaza ka rike a kurkuku kana kallon ta kana mata kamar yadda ka san ne wannan kyanwa in ta kama bera yadda take wasa da shi ta yi ta je ta kwanta ta bar shi sai ya dan motsa kuma ta bi shi da gudu ta kamo kawai ta tare na masa hankali to yau beran ya gudu kuma mage ta gagara yadda da za ta yi da shi to mun ga wannan fa atahu lahu min hasilati to kuma wa qazafa fi qulubihim ruba ita ma tana kan hanya insha Allah kuma zamu ga yuhribuna biyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin fa atabiru ya ulil absar Allah kai mu ta sai mu kwana anan ko da fata mun kanta daidai Allah tara mu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mu ikon guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته eh eh eh